أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ناهمة شيخ يدرينا بهذا المحضر ولتعطشي بنظرة تأتينا بالظفر الحمد لله يومنا لاربا شاءكو قوة شوال hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dai da uku ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ishirin da biyu inda za mu ci gaba da karatun siriya da tafsir na maulanmu shekul islam wasu harfi ana mahanaji ibrahim ya tare jila ta ranu daga inda muka tsaya wato harka ta hamsin da biyu ke ne insha Allah adaran ma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم باب alheri cikin da yawa daga ganawansu mutane yawa yawan ganawar da suke babu alheri cikin ta ai min ma yatanajawna fihi wa yatahaddasuna daga abin da suke ganawa a cikin shi suke hira hadisun nasi ba'dhum li ba'din hiran mutane sashen su ga sashe kulluhu lagun duka baki ɗayan shi lagu ne ma'ana babu fa'ida a cikin shi la khair fi babu alheri a cikin shi illa sai dai najawa man amara bi sarakatin ganawa ta wanda yake umarni yake bada horo bi sarakatin da ayi sadaka illa man amara nasa bi ikhraji sarakati sai wanda yake horon mutane da su fitar da sadaka ita ce zakka ko ku su bayar da dai sadaka au ma'rufin ko ko ganawa ta horon mutane da aikin aiki alheri ai amalu birrin ana nin aiki na alheri ayu amalin ko wani aiki ma ne kasance au islahin bainan nasi ko ko sai in ganawa ce ta gyarawa tsakanin mutane sasantawa yin sulhu tsakanin mutane au ya sa'a fi islahi zatil baini ko ko mutum ya rika kokari cikin gyara tsakanin mutane wa man yaf'al zalika al-mazkur duk wanda ya aikata wannan abin ambaton ibtigha amradati llahi dan neman yardan Allah la gairahu ba wanin sa ba min umuri duniya daga cikin lamarin duniya fa sawfa nu'tihi ajran azima wannan kam a sannu za mu bashi lada wadda take mai girma kullu amali ibn adama alaihi dukan ayyuka na dan adam akan shi suke tambata mana ba alheri bane ba an kai yanci alaihi akan shi to kenan wato sharri ne akan shi kenan lalahu ba a gare shi bane mana akan shi ne ba a gare shi ba mana sharri ne akan shi ba alheri bane a gare shi illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda ya horo da sadaka au ma'rufin ko wani aiki alheri au sala au sa'a fi islahi zatil bayn ko koye sa a yi wani kokari a cikin gyara tsakanin mutane qala jibrilu malaika jibril alayhi salam yace innahu tamanna law kana adamiyan yayi gurin a ce da shi ya kasance dan adam ne li yahdura fi majlisi alimin dan ya halarci mazamana ta wani malami a wata manna kuma yayi guri an ya kuna adami ya kasance dan adam ne shi liyasa'a liyasa'a fi islahi bazatil bayn dan yayi kokari yayi kai kawo cikin gyara tsakanin mutane wata manna hakan nan malaika jibril yayi guri an ya kuna adamiyan ya kasance shi dan adam ne liyahsira biran dan ya gina rijiya dan ya gina rijiya na'am ya shira biran dan ya gina rijiya a wa yuski a ko wa yasqi min ma'iya kuma ya rika shayarwa daga ruwan wannan rijiyar da ya gina wa tamanna hakan nan malaika jibril ya gode an ya kuna adamiyan ya kasance dan adam ne shi da ya hazura janazata musulmin dan ya rika halartar janaza ta musulmi aw ya'uda maridan ko ko dan ya rika ziyartar mara lahiya hadhihi هذه رأى جبريل فيها من الفضائل ما حمله على تمني أن يكون آدميا مع جلالة قدره وإن أبوان ملائكة جبريل يا غني أتكين سو ندق أبوان نون سكي فللا فللا a ya ga faralar da ke akwai ciki ne shine abin da ya sanya ya ɗauka shi ma'ana ya sanya shi har yake gurin ya kasance dan adam ne ma'ajjala kadari tare da girman kadarinsa kuwa wa man yashaqiqir rasula
ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول يخالف الرسول دواندا yake sabawa manzo fi ma ja abi cikin abin da ya zo da shi min badi ma ta bayyana lahul huda bayan zaharahu lahul haqqu bil mu'jizati bayan shari'a ta bayyana gare shi shine saba wannan ma'ana gaskiya ta bayyana gare shi da mu'jizoji cewa lalle tabbas wannan annabin Allah ne ma'aikin Allah ne ga ma dalili abin da ke tabbatar cewa shi ma'aiki ne ya zo da mu'jizoji don da ya haka ya saba wa manzo bancin wannan duka sun bayyana gare shi wa ya tabi gaira sabilil mu'minina kuma ya bi tafarki wanda wake ba na mu'mine ba tsarika na gaira tsarikin ya bota hanya wadda ba hanyar su ba nuwallihi ma tawalla wannan za mu jibintan masa abin da ya jibinta naj'aluhu waliyan lima tawallahu za mu sanya shi mai jibinta ne ga abin da ya jibinta min ad-dalali na daga bata ay nukalli bainahu wa baina dalalatihi ai ana nin za mu bari tsakanin shi da batan shi fi duniya a cikin duniya wa nuslihi sannan nurkulhu fil akhirati jahannama sannan mu sanya shi wutar jahannama a lahira fa yahtariku fiha sai ya kuna ya rika kuna a cikin ta wa sa'at masira wutar jahannama ko ta munana marji'an a makoma man khalafa amra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba ma umarnin annabi manzo tsiya da mutalla tabbata gare shi haza jaza'uhu inda Allah tabaraka ta'ala wannan shine sakamakon shi a wajen Allah tabaraka ta'ala wa kazalika man ittaba ghayra sabilil mu'minina hakan nan hakan nan wanda ya bi tafarki wanda yake ba na mu'mini ba falihaza saboda wannan ne ijma'ul ummati ja'a dalilan fi shari'ati wa hujjatan ijma'i na al'umma ya zama dalili ne a cikin shari'a kuma ya kasance hujja ijma'i daga an ta cikin abin da yake masajiru tashri' a abubuwan da ake ake dogara da su a cikin shari'a musulunci da ka ce alkitabu kace sunna sai kace ijma to saboda wannan ne Allah tabaraka ta'ala ce duk wanda ya saba ma tafarkin mu'minai ga irin abin da za su kai shi kenan ba a saba ma tafarkin mu'minai mana abinda mu'minai suka haɗu a kan shi shine ijma'ul umma wannan ya zama saboda haka wannan ya zama dalili ne a cikin shari'a kuma hujja ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina mutum wanda ya bi tafarki wanda ke ba na mumine ba ya kula rasul sallallahu alaihi wasallam ummati la tajtami ala dalala manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi ce al'ummata ba ta haduwa akan bata ijma'ul umma ma'sum shi haduwa kan al'umma a ma'sumi ne ma'ana duk inda al'umma suka haɗu akan akan wani abokan magana to an kiyaye su da su yi kuskure abin nan su ba ta kuskure inda al'umma ta haɗu suna magana suna da cewa a ummati la ta yi ala dalala al'umma ta ba ta haɗuwa akan bata duk abin da ga al'umma sun haɗu akan shi to ka tabbata Allah ya kiyaye shi da ya zama bata abin shari'a ne asalin shari'ati alqur'ani wal hadith wa ijma'ul umma asalin shari'a shine alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al-ijma'i na al'umma ijma'ul ummati ummati daliluhu shi ijma'in al'umma ina ka samu dalili shi dai qur'ani gashi nan dai a bayan tana za ta yi shi farju ila Allah wa rasul in kun zikra billahi wa rabbil akhir ga dai duk abin da yazo ga Allah ke kai shi littafin Allah manzo Allah da sunan hujja to me da hujja kuma cewa shi ma ijma'i hujja ne na wanda ke biya shi ne faɗa Allah da ke cewa yadda bi gaira sabil mu'minina duk wanda ke nan wanda ya shaƙiƙin rasul yadda bi gaira duk wanda yake ya bi tafarki wanda yake ba na mu'mine ba kenan ya saba ma haɗin kan al'umma ya saba ma ijma'i to kenan wannan saba mai tun da ya zama sabo bin shi kenan ya zama hujja ne inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi nazar tashi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله تنبي الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به بايا يافي وان أحد بوتان شي دوان أبو سبب نزولها sababin dalilin sabka wannan ayan ta kaddama amsu ya gabata a jiya kamar yadda muka sani wannan zaman da a shau yana zama zama guda suna karanta izi guda ne mu ga gamna kokarin ma mu karanta rubu'i ne to zaman da aka yi ya gabata a cikin a cikin wannan hadisan da aka kawo ta ta sunashi habashi din nan wahashi bin harf wanda qatil hamza inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi sai dai Allah baya yafewa a hada bautan shi da wani abu la yaqbalu shirka la yaqbalu shirka Allah baya karban tarayya a hada shi bauta da a hada bautan shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana yayi abin da ke koma bayan wannan ga wanda ya so wa man yushrik billahi duk wanda ya hada bautan Allah da wani abu faqad dalla dalalan ba'ida wannan hakika yayi ya bata bata wanda yake mai nisa anil haqqi daga barin gaskiya in yad'una na'am إن يدعون من دوني إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ما مريدا
لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إن يدعون min dunihi illa inatha ba kowa suke bautawa ba koma bayan Allah min dunihi lahi ma'ana koma bayan Allah illa inatha sai wa'ansu gumaka asnaman gumaka wanda suke musu suna da mateki inatan mata ne wanda suke bauta amma inatan ya ambace su da mateki li'anna asma'aha domin sunayensu mu'annasatun ta matata ma'ana duka ta matunta ce duka zaka yi suna cewa a kullum baki da yake dukan su sunansu gumakan nasu mata ne kallaji tamkallat Allah su kaga shi sunan mace ce wal uzza ita uzza mace ce wa manata da manatu manata wa manatu salisat ukhra dukan su wa'annan sunan nasu kai sunan mata ne shine kita in yaduna illa inasa wa in yad'una kun ba kowa suke bautawa ba ya abuduna bi ibadatiha illa shaytanan marida wai wa'annan kuma kan su ma da suke bauta musu ba kowa suke bauta ma ba kuma kan suke bauta ma ba kawai face ya abudu ne ibadati illa shaytanan marida sai shaytan wanda yake kangarere suna bauta ma shaytan ne kharijan shine maridan kangarere kharijan ne ta'ati wanda yake mai huta daga biyayya ga Allah la'anahullah Allah ab'adahu min rahmati Allah ya nisanta da shi daga rahmar shi wa qala shaytan mutum ci gaba da ko wa qala shaytan shaytan yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wallahi sai na rika daga bayinka wani kaso wanda yake abin yankewa maqbu'an wanda yake abin yankewa al'um zan rika kiran su ila ba'ati zuwa biyayya ga yin ashirku ala salati aqsam wala shi sallallahu wa ta'ala ala ali ibrahim sallallahu alaihi yace shirka ta kasu kaso uku ne ashirku ala salati aqsam shirka ta kasu kaso uku shirkun jeliyun akwai abin da ake cewa shirku shirka wadda take mabayyaniya wa shirkun khafiyun akwai shirka wadda take koyayya wa shirkun akhfa akwai shirka wadda take mafi kuya a shirkul jali ibaratul asnam shirka wadda take mabayyaniya shine bauta wa gumaka wa shirkul khafi shirka shirka kuma wadda take koyayya amalur riya shine aiki na riya gashi bautar Allah ne kake amma dan wani ya gani dan a ce ka iya dan da irin wannan da kai gashi kun bautar Allah ce to wannan shirka ce wadda take boyayya wa shirkul akhfa ita ko shirka mafi kuya ru'yatu ma si wallahi tabaraka ta'ala ganin wani Allah tabaraka wa ta'ala wallahu la yaghfiru an yushraka bihi Allah kuma baya yafewa a hada bautar shi da wani abu a wannan an amince ta da shirka mafi kuya saboda kamata ya a ce duk abin da yake ya same ka na alheri ka san daga Allah ne sai ka ga wani ne ya muna ya muna ko ko wani abu wani sharri shi ma ya same ka dai kamar yadda abin duk kaddara ce daga Allah ta sharri ko daga alheri ko ni ya kasance Allah kake gani ba wani Allah ba wani abu duk wani abu da kake samu da yanzu mutane sun lalace wannan jiwa za aka yi wannan an mun kaza wani ne mun wani ne mun da amanta da Allah shi na tabar ka zaki ta wala yu'minu aktharun billahi illa hum mushrikun mutane ba su ka same su mafi yawancin sun ba da gaskiya da Allah ba sai suna masu hada bautar Allah da wani abu ka hada bautar Allah da wani abu lokacin da kaga wani kaga wani ne ke muni wani ne ke hana ni wani ke bani to wannan shirka shirka ce amma mafi kuya wa man laqiya Allah bi kismin min shirki duk wanda ya hadu da Allah da wani yanki daga shirka fa inna Allah la yaghfiru an shirki bihi to sai Allah baya yayewa a hada bautar shi da wani abu ولا أدلنهم ولا أدلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد كسر خسرانا مبينا
نعم يعدهم ويمنيهم وما يدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها ميتا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ولأضلنهم kuma shaitan yana rantsuwa wallahi sai na batar da su bil waswasati da saka musu waswasi yudillul ibada anil haqqi shi yana batar da bayi daga barin gaskiya wal umanniyannahum kuma wallahi alqi fi qulubihim umniyatal umniyatal tulil hayati wallahi sai na rika sakawa a cikin najefa a cikin zukatansu dogon guri a na rayuwa wala ba da wala hisaba kuma in saka musu a cikin zuciyarsu ai ba wani in haka mutu an mutu kenan ba zaton tashi kuma wala hisaba babu wani hisabi ba wanda za a ma wani a tsare shi a mai hisabin abin da ya aikata wala amurannahum kuma shi ce wallahi lalle sai na umarce su fara ubatti kunna adan alhami yuqatti anna ko yuqatti unna sirrika yayyanka sirrika tsaga kunnuwa na dabbobin nema wa karfa ala zalika bil bahair a aikata wannan ko ga abubuwan da ake musu bahair jam'i ne na bahira wai dabba wani abu ne suka suka jahili lokacin jahiliya suke cewa wai dabba da ta yi dauki ciki har sau biyar to shikenan sai a tsaga kunnanta alama ce ga kunnanta shikenan yanzu wannan bahira sunanta ba mai hana ta ba a hana ta ta kiwo amma ba a yanka ta ba a dora ba a wani wani da ta kawai an sake ta to wannan duk abubuwan da suka sanya ne a sayati wa karfa da zalika wa karfa da zalika bil bahair sayati fi suratul maida a aikata wannan da bahair kin nan shiri na bahira kamar yadda zai zuce a sannu zai zo a cikin suratul maida wala amrunahum fal yughayyiruna khalqallah kuma a sannu zan umarce su kuma wallahi la inna lit ta'kidi ko wala kan lit ta'kidi wala kasab wallahi sai na umarce su da su gayyara su canza halittar Allah dinahu bil kufri su canza addinin Allah da kafirci wa ihlal wa ihlalu ko ihlali ma harma ma hurima wa tari ma uhilla ko da halitta abinda aka haramta ko haramta abinda aka halitta yanzu ya bayyana ma a zahiri ma kawai suna canza halittan Allah ne kirkiri yanzu har ya kai namiji ƙato sai ya je a canza mai halitta a mai da shi mace duk irin wani abubuwa ne ya canza halitta Allah to duk koyaya ma dai mutum halitta da yadda mutum Allah ya yi shi ba wai a ce wai wata illa ce gare ka ba za a ma maganin ta a'a halitta mutum kawai ya canza shi sai ya canza ya koma ko da da canza launi ne Allah ya yi ka baki kawai ka ce sai ka canza sai ka zama wuri da kari da yashi to duka irin wani abubuwa ne canza halittar Allah ne sai bukatar Allah mun asali wannan shibga wannan rini ne na Allah in aka yau ka kalaka kaza to waye Allah kyawun rini Allah bane kuma kai kace bai yi ba kai sai ka bai da kanka irin da kake so duka wannan wahayi ne na shaitan wala amrun fa yuzayyinu kharqa Allah kenan wa man yattakhidhu shaytana waliyan duk wanda ya riki shaitan majibincin lamari masoyin shaitan wallahu yana jibintar lamarin sa wa yuti'u yana biyayya gare shi min duni lahi kuma bayan Allah ai ghairuhu wato wani Allah waninsa faqad khasira khusrana mubina wanda ke wannan aiki yayi asara asara wanda suke mabayyana bayyanan ni masiri idan nan bayyanan bayyanan asara ke saboda makomashi da take kasancewa zuwa huta ne al-mu'abbada wanda take abin dawwamawa alaihi akan shi na'am ya'iduhum wal malihim ya'iduhum shaytan yana musu alƙawali ya'iduhum tulal umri yana musu alƙawalin dogon dogon rayuwa da akwai lokaci ba yanzu yaro ne kai cin ka cin ne ba akwai akwai lokaci a ne ne tafusu yake cewa ولا تقل السبا فيه مجال تفكر كم سبي قد دفنت kaga ce a kurciya akwai akwai dama muna cikin kurciya mun fanta ma haka a'a ka tuna akwai na kurciya taka kam sabi yaro karami nawa kai ka kama aka yi aka binne shi kan karamin yaro dan jariri ma nawa aka binne shi to kenan ba zan kakkace ba wannan lokacin ba hannun kake to shedan yake wa mutane alƙawalin ya iduhum yana musu alƙawalin dular umri tsawon rai akwai lokaci za a yi jima ana rayuwa wa yumannihim kuma yana saka musu guri dai nailal amali fi dunya yana musu gurin samun gurace guracen su a cikin duniya wa Allah baka kuma cewa babu tashi in an mutu ba za a tashi ba wala za a babu sakamako a duka wannan wa ma ilmu shaytanu ba komi shaidan ke musu alkawali ba bi zalika da wannan illa gurura sai rudi batilan ƙarya ce kawai abin da ke da musu ulaika ku ulaika mawan jahannam wayancan wanda ake duk ake musu rudin nan shaidan ke musu wannan ke sa musu wannan dogon gudun suke ji to makomar su ita ce jahannama wala yajiduna na mahisa ba ta samun ma'adalan wata makauta daga barin jahannama kin nan ba su da wani makauta والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات su ko waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na gari an yi ɗi makoman waɗanda suka bauɗe suka bi shaitan to su kuma wanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na gari a alfara'ida suka aikata farilloli wanda abin da ke farilla ne a kansu suka sa suka aikata wannan hafin da nafiloli ma waɗannan kai sanu dukulum jannatin Allah ya ce a sannu za mu shigar da su aljannatai tajrimin tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramai ƙoramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta abadan har abada wa'adallahi hatta wannan alƙawalin Allah ne wanda ke na gaskiya wa'adahumullahu zalika Allah ya musu alƙawalin wannan wa haqqaqahu kuma ya tabbatar da shi haqqan tabbatarwa wa man asdaqu ai babu la ahada asdaqu babu mutum babu dai babu wanda yayi Allah gaskiya babu wanda yayi Allah gaskiya ko ko wa man asdaqu min Allah qila babu wanda yayi Allah gaskiyan magana kaula kenan نعم ليس بأمانيكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نسيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلهم جنات يدخلهم الجنة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا نعم أولئك كمان قال وتوما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يشرك به ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخافه ومن يعمل من ومن يعمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر هو مؤمن سلم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ليس بأمانيكم آه نزلت هذه الآية cewa laisa bi amani ba daga gurace guracen ku bane ba nazar ta bil aya wannan aya ta sauka ne lamma ta fakhar al muslimuna yayin da musulmi suka yi alfahari cece ne tsakankanin suka yi alfahari tsakankanin su wa ahli kitabi da su da mazuwa littafi su ne yahudawa qala al muslimuna muslimi sai suka ce nahnu muslimuna dinuna khairun min dinikum mu mu ya musulmi addinin mu yayi addinin ku fananu khairun minkum kenan mu mun hiku wa qala yahudu sai yahuda suka ce nahnu dinuna afdalu min dinikum mu addinin mu yayi addinin ku wa nahnu khairun minkum kenan mu mun hiku wa qala sai Allah tabaraka wa ta'ala ce laysa laysa al-amru manutan bi amaniyikum lamarin bai zamo abin ratayawa ba da gurace-guracen ku wala amani ahli kitab kuka gurace-gurace na mazowa littahi bal bari dai bil amali bil amali sali fakat lamarin yana tabbata ne da aiki na gari kawai ba wai ka ce mu musulmi mu muka yi ba ayo ka tsaya ka yi musulmin ka kyautata dan da yawa kamar yadda sirrin wake cewa wannan khairiyar da ake cewa kuntum Allah tabaraka wa ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne ku kasance fiye al'umma wanda aka fitar wa mutane yace sharadin ta sai ka ida aya ta amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai kun tsaya kun yi aiki gashi kun ba da gaskiya su bi nuna billahi wa tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ba da gaskiya da Allah ku kasance kuna umarni da aiki alheri kuna hani daga barin mummuna to wannan shine sharadin ba kawai gurace mu ne mu muka yi ba a to ka sa ka aikata aikin na musulunci bal bil amali salih fakat bari dai da aiki na gari ne kawai man man ya amal man ya amal su'an yujzabi duk wanda ya aikata wani mummunan aiki za a saka mai da shi in ma fil akhirati aw fid dunya bil bala'i ko dai Allah ya saka mai addu'a lahira ko ko a duniya ma da wani wata bala'i da wani bala'i wal mihan da wani fitintunu da imtihani kama warada fil hadisi kamar yadda su a cikin hadisi wala a wala yajid lahu min dunillahi a wato a cikin hadisin nan kamar da yake yayi da ce ja fi sahih muslim ana abi hurairah kala lamma nazarta man ya'mal su'an yujzabi to na gaggaban yana ƙara bayani a cikin wannan ba sai mun karanta wannan na cikin takike ba a wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira shi da abin lura ne wannan tun gaba nan mu zo bayanin da zamu zuwa na gaba wanda akai akan wannan wannan maganar cewa duk wanda ya aikata wannan munafi sai an saka mai da shi ko a lahira in an mutu an tashi za a yi saka mai sakaya ko ko ba dole bane sai an je lahiran a a nan duniya ma da wa'an su musibu kaga ashe shi muna ta mummunan aiki zunubi yana da matsala yana jawo mutum bala'i da kuma wa'ansu jarrabu a nan duniya su ne wanda lihan da jarrabu wa'ansu jarrabobi a wanda za su samu mutum a nan duniya wala yajillahu min dunillahi waliyan wala nasira sannan mutum wanda ya aikata wannan mummunan aikin la ya ji lahu ba ya samun makansa ba waliyan wani mai jibinta na maliya hafazu wanda zai rika ke wanda zai rika kare shi ko kiyaye shi min dunin lahi koma bayan Allah wato gairahu wani Allah wala nasira haka nan bai samun mani'an wanda zai kare shi yamna wanda zai kare shi minhu daga gare shi qala abubakar qala abubakar bi abi anta ya rasulullah dan abubakar da Allah ta mutu gaishe ce manzo Allah fansa ma'aifina ya kasance fansarka ya ma'aikin Allah in kana kullu kullu ma na amalu min su in mishta bihi fakar halakna in duk abin da muke aikatawa na mummunan aiki ya kasance ana taka mu da shi ai mun halaka fakala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ramu Allah ta mutu gaishe yace kullu bala'in yanzilu bil mu'min duk wata musiba wani bala'i da zai sabaka wa mumini hatta humma humma lailatin har zazzabi na dare guda hatta maradi waladi har ciwon da kana tsaya ya zo ciwo wani wanda rashin lafiya ta same shi faqadu mali rishin wato bata ko rishin na na shi faqad kana abu karasa shi shine aka ce rishin nace rishin dukiya wani tsammanin wai kamar rishin ba ka da kana da abun ya bata hatta shaukatin har daidai da wata ƙaya tusibu da za ta sami musulmi ko mumini da yau haɗuwar hadisin to yuhitu Allah bi zalika min zunubil muslim ana saukewa ana shahi zunuban musulmi da waɗannan hatta yalqa Allah har sai musulmi ya game da Allah walaysa alayhi kabiratun wala sadira ba ya da wani babban zunubi barantana karami babu zunubi babba ba ya da karami wa hadha وهذا وهذه أخوف آية للسلطان وأن يتتي ما في tsoratarwa aya mafi aya mafi tsoro mai saka tsoro akan wani wani jagora ko sarki to ma baki ɗaya ma suke mafi aya wadda take kamar da zamu gani a gaba ayoyi akwai mafi kaza da mafi kaza da mafi kaza to ita ce da mafi tsoratarwa a duk abin da ka aka ce masa duk abin da ka aka sa na muni sai an saka mashi ai kaga wannan ya isa duk abin da ka aka sa akwai ya isa ban tsoro a baina umar yamshi fi nawahil madina yayin da sai na umar yana tafiya a cikin gehe nahiyoyi na madina ma'a jama'atin tare da wasu jama'a min shuyukh sahaba na daga dattijai na sahabbai nazaru ila qafilatin sai suka yi duba zuwa wata karabka qala sai yace man alqafila wa min aina wa ila aina sai na umar ki tambaya wannan wata karabka ce kuma daga ina zuwa ina قالوا sai suka ce min fajjin amikin ila ilal baitul atiq mun taho daga fajji nahiya wadda take mai nisa mai zirhi shine mai nisa ilal baitul atiq zuwa ga daddan daki da suka wadu wannan kala sai sai na umar yace hum da khalufi haza sun shigar da su sun shigar da kansu cikin wannan saboda me yau wannan kan riga malam masallaci a to bil alqab sun zo da laqab sun zo da lakabi jin ne na lakabi a maimakon ka hidi sunan mutum haka shi ake abu kamar kamar kiran shi ake cewa lakabi maimakon ka hidi sunan abu mutum sai maimakon su ce mun zo daga gari na kaza sai suka ce a sai na min fajin amikin kuma maimakon ce za mu tsaya gari kaza sai suka ce illal baitul atiqi to duka sun zo da lakabba ba su wadi abin da suka to kuma lakabba ne wanda suke nuna cewa wanda ya nuna magana ya fi alqur'ani kamar sai sai amma yace a suna so sunna musu sa alqur'ani to bar su ne sai yace a qul lahum yukhbiruna yukhbiruni saboda wani ittibani ne suka yi shi a bai tana shi wannan fashin amiq sai na wato Ali Ibrahim ne Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa azzin fil nas bil hajji ya tuka min kulli fajjin amiq sai suka yi awo suka yi suka yi iktibas wannan fajjin amiq suka suka rubuta nan wannan shi ko al-baitul atiq shi ma kama yadda yake su suka sai suka amfani da wannan lakabin to sai sai sai na umar yace a haɗa musu kullahum faɗa musu yukhbiruni su bani labari anna a'azami ayatin wata aya ce mafi girma cikin alqur'ani fil qur'ani a cikin qur'ani wa akhwafu ayatin fil qur'ani wata aya ce mafi tsoratarwa a cikin alqur'ani wa adalu ayatin wata aya ce mafi adalci a cikin alqur'ani fil qur'ani wa hakamu ayatin fil qur'ani wata aya ce mafi hukunci ko mafi kwarewa ko mafi gwanin cewa duka ana ce ko mafi hikima a cikin alkur'ani wa arja ayatin fil qur'ani wata aya ce mafi saka raja'i kauna a cikin alkur'ani fa ajabu sai suka bada amsa azam ayatin fil qur'ani ayatul kursi cikin su akwai wani masani a boye yace ko wani mafi girman aya a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi wa adalu ayatin mafi adalcin aya fil qur'ani a cikin alkur'ani ita ce mai cewa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki daidai da mithqala dharratin daidai da wannan mithqala dharratin ana tare da ƙwayar zarra ko duk suna saboda abubuwa da yadda ta daidai da ƙwayar zarra an mutum ya aikata aiki na alheri ya rabu zai ga wannan aiki kuma duk wanda ya aikata aiki daidai da ƙwayar zarra wani harko na alheri yanzu kuma duk wanda ya kuma ya saki ya aikata aiki daidai da ƙwayar zarra na sharri shi ma ya rabu zai gan shi wanda ita ce aya mafi adalci a cikin alkur'ani wa ahkamu aya mafi hikimar aya a cikin alkur'ani shi alkur'ani inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi yazukum la'allakum tadhakkarun ita ce wannan ayar da take cewa dan dai Allah yana umar yana umarni da adalci da kyautatawa da kyauta ko baiwa kyauta ga makusanta yana hani daga albasha da abin ki da kuma zalunci wannan aya ita ce mafi hikimar aya ta game komi da kudu saboda haka aya ce guda amma ta tattaro duk wani abu ki alheri ba ta bar shi ba duk wani aiki na asha ba ta bar shi ba shi ya ce mafi hikimar aya wa arja ayatin fil qur'ani mafi raja'in aya mafi saka raja'i a cikin aya cikin ayoyin alqur'ani inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin dan da yace aya da cewa dan da Allah baya zalunta daidai da ƙwayar zarra wa in taku hasanatun ko hasanatan daidai da ya danganta da karawoyi in ta kasance abin kuma da mutum ya aikata in kyakkyawa ne to wannan yudha'ifa Allah zai lullunka wannan kyakkyawan aikin wa yuti min ladunhu ajran azima kuma Allah ma yana bayar da wata lada mai girma min ladunhu da gare shi wannan ta yi aka ce ta yi sakarjai wato wafu ayatin fil qur'ani man ya'mal su'an yujzabi mafi tsoratarwan aya cikin alkur'ani ce wannan duk wanda ya aikata wani mummuna aiki za a saka mai da shi kana umar sai na umar da ya ji wannan sai ce a fikum ibnu ummi abd cikin ku akwai dan ummi abd fikum abdullahi bin mas'ud yana nin cikin akwai akwai abdullahi dan mas'ud kana nan amsa suka ce eh akwai shi kala sai ce kanifun mali'un ilman atharna bi al-qadisiyya yace wannan wani irin shinge ne wanda yake cike da ilimi muka zaɓan wa mutanen ƙadisiyya shi a kan kanmu muka yarda ya tafi can wurin in ba haka ba wai abu ne kamar abu ne wanda kake so amma da suka ba wanda yake haƙuri haka muka yi haƙuri muka bari ya tafi can wurin saboda ya ce wasu irin shinge ne wanda yake shi cike da ilimi aljawabu ati min indi abdullahi bin mas'ud wannan amsa duka ta zo daga wajen abdullahi dan mas'ud ana abi ja'far muhammad bin ali bin bin husayn an karbo daga Abu Ja'far Muhammad dan Ali dan Husaini innakum taquluna yace innakum taquluna ya mashar Iraq ya ku taron mutanen Iraq kuna cewa ina arja ayatin fil Qur'ani cewa mafi rajahin aya a cikin Al-Qur'ani ita ce qul ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah aya mai cewa ya ku bayina wa'anda suka zalunci kawunan su kar ku yanke kauna daga rahama daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a san dai Allah yana gafarta zunubi baki daya ku in ji abu ja'far ya ce ku mutanen iraki kuna cewa wannan aya ita ce mafi raja'in aya a cikin alkur'ani walakin na nahnu ma'ashara ahlil bayti naqulu inna arja ayatin fil qur'ani wa la sawfa yudika rabbuka fatarda yace sai dai mu ina nihin taron ahlil bayti ahlil baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna cewa mafi kauna mafi raja'in aya a cikin alkur'ani ita ce aya da take cewa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda asannu Allah zai ba ubangijinka zai baka haske kaya lalla nabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya rabu da tabbata gare shi la yarda abadan ba zai taba yarda ba wa ahadu min ummati yadkhulu nara alhali kuwa ɗaya daga cikin al'umma shi shiga wuta saboda haka kace zuwa ai wannan ita ce mafi kauna ita ce mafi sakar ja'i tunda dai Allah ya ce zai ba mu zalatan har sai ya yarda shi kuma ya yarda ba a ce ga wani can cikin al'umma shi na wuta to wannan saboda haka shi yace mu a wurin muhalli bai ita ce mafi kaunar aya mafi sakar jari man ya amal su ya yushi da bi duk wanda ya aikata mummuna aiki za a saka mai da shi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai samu wani mai jibinta lamari ba mai karewa min dunillahi koma bayan Allah wato gairuhu wani Allah ومن يعمل من الصالحات من كان ومن يعمل من الصالحات wanda ya aikata daga kyawawan aiki shay'an wani abu min zakarin aw unsa mai aikata ne ya kasance namiji ne ko ko mace wa huwa mu'minun alhali ko yana mu'min shar'i yana mu'mini dan shar'in karba ayyuka sai da imani fa ulaika yadkhuluna aljannata wa anta ka su ne masu shiga aljanna wala yuzlamuna nadira ba za a zalunce su ba ba za a cuce su ba daidai da gwargwadon kadarin nukaratin nukaratin nawat daidai da kwatankwacin ‘yan hudun nan da ke a kan kwallon dabino. Wa man asanu min Allah dina, wa man ahsanu min Allah dina, la ahada asanu dinan, babu wanda yi Allah kyakkyawan addini ko kyautata addini man aslama. daga wanda ya miƙa wuya wajen hawa to in kada min man aslama wajen daga wanda mun kada ta shigo?
ومن آتن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو موسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله ومسلم وتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وأيفي kyautata addini la ada ahsanu dina ba wanda ya kyautata addini min man aslama wajahu daga wanda ya mika wato huskansa ana nin kansa zatinsa ana kullum ana nin zatin mutum shi kan ita ce huska shi saboda huska ce mafi darajar jiki wanda ake gani in kada wa akhlasa amalahu ana nin wanda ya mika wuyan shi wa akhlasa amalahu ya tsarkake aikin shi lillahi ga Allah huwa musin shi ko yana mai kyautatawa muhiru yana mai kadaita Allah wata ba millata ibrahima ya bi kuma addinin annabi ibrahim almuwafaqa limillati limillati islam almuwafiqa wanda shi addinin nan na annabi ibrahim shine mai dacewa da addini na musulunci hanifan ma ilal an adiyani mana mai kaucewa yana barin sauran addinai kullaha baki ɗayansa ila dinin qayyim zuwa addini wanda yake madaidaici واتخذ الله ابراهيم خليلا اديكا الله يا ريكي النبي ابراهيم بدادي سفيا مسوي تاتاتي مي تاتاتن سوسي سويا خالص المحبه مي تركككن تبتتتن سويا shine khalisar muhabbati muhabbati lahu yana mai tsarkake soyayya a gare shi walillahi ma fi samawati wa ma fi duk abin da ke sama sammai da kasai duka na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan dukan abin da ke sama nan da kasa na Allah ne Allah mallaka ce ta Allah halittar Allah ne bayin Allah ne wa kana la bi kulli shay'in muhita azika Allah tabaraka ta'ala ya kasance mai zagayewa da dukkan komai ilman wa qudratan da ilimi da sani da iko lam yazal muttasiman bi zalika kanka yi an ce Allah ya kasance kai tsammanin da ne yace a baya gushewa Allah mai sifantuwa da wannan ko da lokaci Allah ya zagaye dukkan komai da sanin shi da kudrarsa ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكبوهن وترغبون أن تنكبوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما نعم الحمد لله دكتور صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله